أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما وصانا رب العزة والجلال بذلك في محكم التنزيل ثم تذكروا عباد الله أن من أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى حق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقه على الأمة عظيم أنقذنا الله تعالى به من النار وأخرجنا به من الظلمات إلى النور ومن علينا به بأن جعلنا خير أمة أخرجت للناس أرسله بأكمل الشرائع وأقام به الحنيفية السمحة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ما من خير يقربنا إلى الله تعالى وإلى مرضاته إلا وقد دلنا عليه وما من شر يبعدنا عن الله تعالى ويحملنا إلى الهلاك إلا حذرنا منه وهو صلى الله عليه وسلم كما قال ممسك بحجزنا وإننا نتفلت منه لنقع في الهلاك لكنه صلى الله عليه وسلم ممسك بمآقد أزرنا حتى لا نقع في الهلاك فمن أجل ذلك عظم الله تعالى حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة وإن من حقوقه صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان به واتباع سنته الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إنها عبادة عظيمة تظهر إذا حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا وتشهد على محبتنا له وتحمل وتفتح لنا أبواب الخيرات إنها العبادة الفريدة التي نشارك فيه رب العزة والجلال والملائكة المقربين في القيام بها فإن الله تعالى يقول في حكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فقبل الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نوه الله تعالى بها حيث مهد لذلك بأن أعرب عن قيامه بهذا الأمر بهذا الفعل الكريم أنه هو رب العزة والجلال يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فما أجدرنا بأن نقوم بهذه العبادة خيرها عظيم ونفعها كبير كفى بها شرفا أنها تضمن لنا القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الترمذي وابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة ومن نسي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خطئ الطريق إلى الجنة وقد شرعت مواضع تستحب أو تشرع فيه فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي مواضع عدة أوصلها علماؤنا إلى أكثر, إلى أكثر من خمسين موضعا كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم الجوزية في كتابه جلاء الأفهام والحافظ شمس الدين السخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة على النبي الشفيع فأكثروا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وتعلموا تلك المواضع حتى لا تخطئوا الطريق إلى الجنة بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة وجعلنا من أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في أرصات يوم القيامة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمد الله تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله حق التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ‘yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa'ala kamar yadda Allah ya mana wasiya da tsoron Allah mu yi guziri mafi kyan guziri in ji Allah shi ne guzirin tsoron Allah mu roƙi Allah ya ba mu tsoronsa kamar yadda yake cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam domin babu abin da yake shigar da mutane da yawa cikin aljanna irin tsoron Allah da kyakkyawar ɗabi'a sannan mu tuna cewa mafi girman haƙƙi bayan haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala shine haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙƙinsa akan mu mu ƴan al'ummarsa haƙƙi ne mai girma kuma ya cancanta mu kiyaye wannan haƙƙin domin da annabi ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsirar da mu daga shiga wuta da shi ne Allah ya fitar da mu daga dufai zuwa ga haske da shi ne Allah ya buɗe zukatanmu ya buɗe idanuwanmu ya buɗe kunnuwanmu da shi ne Allah ya sanya mu muna furuci da maganar gaskiya akan harsunanmu da shi ne Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu muka zaman tofiyayyar al'umma da aka fitar da ita ga mutane baki ɗaya da shi ne Allah ya fifita mu akan dukkan al'ummomi waɗanda suka gabace mu babu wani alkhairi face ya kusantar da mu zuwa gare shi babu wani sharri face ya nisantar da mu ya tsoratar da mu ya gargade mu ga barinsa muna kutsawa cikin halaka amma yana rike da yana rike da madaurin gyautunan mu don kada mu fada cikin halaka rahamarsa gare mu da jin kansa gare mu Allah ya shaida a kansa yace bil mu'minina ra'ufur rahim mai tausayi mai tsananin jin kai ne ga muminai don haka haƙƙinsa ya zamanto mai girma a kanmu daga cikin haƙƙin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan imani da shi da soyayyar da sansa da bin sunnarsa akwai salati gare shi sallallahu Alaihi wasallam yin salati ga annab sallallahu Alaihi wasallam yana daga cikin haƙƙinsa a kanmu shi salati ga annab sallallahu alaihi wasallam ibada ce wadda take ta sha bamban da sauran ibadu ita ce kadai ibadar da muke tarayya da Allah ita ce kadai ibadar da take aiki ne da muke tarayya da Allah wajen aikata shi domin Allah ta'ala ya ce Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku wanda suka yi imani ku yi salati a gare shi ku yi sallama sallamawa kafin ya umarni sai da ya girmama sai da ya girmama matsayin salati gare shi yace Allah yana yin salati gare shi da mala'iku ya ishe mu sharufta cewar yayin da muke salati gare shi muna yin abin da Allah da kansa shine yayi falalata tana da yawa yana daga cikin girman falalata girman falalar salati cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda suka fi kowa cancanta da ni ranar alkiyama su ne waɗanda suka fi yawan salati a gare ni su ne suka fi cancanta ma'anar cancanta su ne suka fi kusanci da shi sallallahu alaihi wasallam wanda ku ya samu kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam dan aljanna ne dan haka yawan salati a gare shi shine mabudi na shiga aljanna shi yasa yazo a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk ya bar salati gare ni ya kauce ya kuskure hanyarsa zuwa shiga aljanna to wurin akwai wurare da dama da aka shar'anta yin salati a gare shi sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwarmu waɗanda saninsu da yin aiki da su za su sanya mu zamanto cikin masu yawaita salati a gare shi daga cikin waɗannan wurare sun kai sama da hamsin kamar yadda malaman musulunci suka ambata kamar ibn al-qayyim al-jawziya da shamsuddin as-sahawi wanda duk suka yi littafi akan salatin annabi akan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka mu kiyaye waɗannan wurare mu san su suna daga cikin wuraren da ake salati a gare shi koyaushe aka ambace shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce marowaci shine wanda aka ambace ni bai yi salati a gare ni ba yana daga cikin wuraren yin salati a gare shi bayan an yi tahiyar ƙarshe kafin a yi sallama a kowace sallah sawa'un ta nafila ko ta farilla haka zalika wajen sallar jana'iza bayan an yi kafin a yi kafin a yi addu'a ga mamaci sai an shar'anta mana ni salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka zalika lokacin da ake da mutum zai yi addu'a a farkon addu'a da a ƙarshen addu'a kamar yadda ya zo hadisin fudalata bin ubaid ya yi sallah sai ya yi sallama ya tashi annab sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ya yi gaggawa ya ce idan kai sallah kai yabo ga ubangijinka sannan kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka roƙi allah allah zai amsa maka wata ran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi da abubakar da Umar suka wuce kusa da Abdullahi bin Mas'ud alhali yana sallah sai suka ji a cikin addu'arsa yana yin addu'a sai annab sallallahu Alaihi wasallam ya ce sal tu'ta sal tu'ta ka roƙa za a baka ka roƙa za a baka sayyidina abubakar ya je ya sami ibn mas'ud ya ce me kake yi lokacin da kake yin addu'a da kake sallah har annab sallallahu alaihi wasallam ya ambaci abin da ya faɗa a kanka sai ya ce da na yi sallah na yi yabo ga Allah sannan na yi salati ga annab sallallahu alaihi wasallam sannan na roƙa ma kaina na yi addu'a ga kaina sai suka gaya masa to ga abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce malamai suka ce hikimar wannan shine idan kai salati ga annab sallallahu alaihi wasallam Allah yana karba don haka idan idan ka buɗe addu'a da salati gare shi sannan ka sanya bukatarka sannan ka rufe addu'a da salati a gare shi ya karɓi na farko ya karɓi na ƙarshe Allah karimi ne ba zai watsar da na tsakiyar ba to shi yasa ya zamanto yana daga cikin sunnar addu'a a buɗe da salati ga annab sallallahu alaihi wasallam a rufe da salati a gare shi yana daga cikin al'adar magabata na kwarai a cikin addu'ar kunuti da suke yi a cikin watan ramadan suna ƙarewa da salati ga annab sallallahu alaihi wasallam hakanan ma ya zo a riwayar hadisin hassan ibn ali na addu'ar da annab sallallahu alaihi wasallam ya koya masa yayi na kunuti yana ƙare ta da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana salati ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan kiran sallah domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa sannan ku yi salati a gare ni sannan ku roƙa min wasila domin duk wanda ya roƙa min wasila zan cece shi ranar alkiyama sannan yana daga cikin wurare da ake salati gare shi yayin shiga masallaci da yayin fita daga masallaci da yayin da mutane suka zauna a majalisi sai da tuna aisha tana cewa zayyano majalisakum bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ku yi majalisan ku ado da yin salati ga annab sallallahu alaihi wasallam ma sai kaga mun zo mun zauna a majalisi mun gama zaman ba mu ambaci Allah ba ba mu salati ga annab sallallahu alaihi wasallam ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda suka yi irin wannan majalisi ba su ambaci Allah ba ba su yi salati ga annab sallallahu alaihi wasallam ba wannan majalisi zai zamanto musu asara ranar alkiyama in Allah ya so ya yafe musu in Allah ya so ya musu azaba yana daga cikin wuraren da ake salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen budewar huduba da yin wani abu na dukkan wani abu mai alkhairi kamar yayin da aka je neman aure ko yayin da aka zo ɗaura aure saboda albarkar da ke ciki yayin da za a yi dukkan wani abu muhimmi sai a gabatar da salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu nemi sanin waɗannan wurare bayan Allah mu riko da su mu kyautata bayar da wannan haƙƙi na annabi sallallahu alaihi wasallam domin mu samu tsira a ƙarshe ya daga wuraren da ake yawan salati gare shi shine wanda koyaushe muke tunatar da 'yan uwa daren juma'a da ranar juma'a ya ishe mu falalar salati ga annab sallallahu alaihi wasallam bayan abin da aka ambata cewa da shi ne Allah yake fitar da mu daga cikin dufai zuwa ga haske domin shi ne ma'anar salatin Allah domin Allah ta'ala ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashra wanda ya min salati daya Allah kuma zai masa salati goma to me ma'anar salatin Allah ga bayi salatin Allah ga bayi shine abinda Allah ya faɗa a cikin suratul ahzab yace huwal ladhi yusalli alaykum wa malaikatahu huwal ladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur shine wanda yake yin salati a gare ku da shi da mala'ikunsa dan su fitar da ku daga cikin dufai zuwa ga haske wato ma'anar Allah ya mana salati shine ya fitar da mu daga cikin dufai dufai iri-iri ne akwai duhun kafirci akwai duhun zalunci akwai duhun fasikanci akwai duhun son zuciya akwai akwai duhun shaidanu akwai duhun judalai wato dujaloli da ake da su dufai iri-iri shi yasa Allah yake faɗan su da yawa amma haske ko guda ɗaya ne shine hasken Allah to albarkar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai raba mu da dukkan waɗannan dufai ya shigar da mu cikin haske Allah ka shigar da mu cikin haske ɗan uwa musulmi a wannan gari cikin waɗannan kwanaki mun fuskanci tashin hankalin zubar da jini da faɗace-faɗace na daba wanda yake kai ya zuwa ga rashin kwanciyar hankali da keta alfarmar rayuwa wanda Allah maɗaukakin sarki yana kishin rai yana kishin ran mumini yana kishin kowane rai ma shi yasa ne Allah ya wajabta yin kafara akan zubar da jini kuma alfarmar rai a wajen Allah ba kaɗan ba ƙarama ba ce muna jin tsoron abin da zai biyo baya na wannan al'amari Allah mun tuba ka yafe mana kuma wajibi ne waɗanda suke wannan su ji tsoron Allah su tsare alfarmar rai kuma wajibi ne hukuma ta tashi tsaye wajen daƙila wannan ɓarna kuma wajibi ne jami'an tsaro su ji tsoron Allah su daina bin son zuciya wajen yin aikinsu na tsare rayukan al'umma sun zamanto cewar saɓani na siyasa yana tasiri akan aikinsu kuma waɗansu saɓanin siyasa ya sanya su sun zamanto jagororin ɓarna wanda su zubar da jini ba komai bane suna ganin wannan shine zai kai su cimma burinsu na siyasa to wannan al'amari Allah fa ya ce inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana nan a madakata za fa a hadu da Allah za a hadu da Allah nawa ne suka zo suka nemi ɗaukaka a bayan ƙasa Allah ya tozarta su tozartawar ranar lahira ta fi wannan Allah ya ce tilkar darul akhira naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada gidan lahira kenan da muke sanya shi ga waɗanda yake ba sa neman ɗaukaka a bayan ƙasa ba sa neman barna wanda suke neman a ce sai su kawai su sun fi ƙarfin kowa sun fi ƙarfin a tanka musu saboda suna ganin suna da mulkin duniya to ba su da rabo a lahira hanyar su ɗaya da hanyar fir'auna kuma ɓarnar da suke shukawa a bayan ƙasa za ta same su inna allaha la yuhibbul mufsidi Allah baya son maɓarnata kuma wannan abin da suke yi ɓarna ce a bayan ƙasa Allah kuma ya maganin barna da mabarnata Amin.
kuma za mu ci gaba da addu'a kan Allah maɗaukakin sarki ya yi mana maganin mabarnata Amin.
da masu shuka barna Amin.
da masu ba da kariya ga barna Amin.
da masu cin neman cin gajiyar barna Amin.
Allah ya mana maganinsu Amin.
sannan mu roƙi mu yawaita addu'a ga 'yan uwanmu na ƙasar Siriya muna ganin abin da yake faruwa a can an watsar da mulkin zalunci da ake shekara sama da hamsin ana yi a ƙasar to muna ro- mu roƙa musu Allah kan kada wannan abin ya zamanto buɗewar fitina a gare su Amin.
Allah ya haɗa kansu Amin.
Allah ya haɗa kalmar su waje ɗaya Amin.
Allah ya basanya musu halin tsoro da suka kasance a ciki zuwa ga halin aminci Amin.
ya masanya musu halin rashi ya zuwa ga halin wadata Amin.
yan gudun hijira sama da miliyan bakwai da suka tarwatsa a duniya suna ƙoƙarin komawa Allah ka yassare musu ka haɗa su da ƙasarsu ka haɗa su da iyalansu Amin.
wannan ƙasa ce mai albarka Mm.
haka Allah ya sifanta ta wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha muka tsirar da shi annabi Ibrahim da Lut ya zuwa ga kasar da muka yi albarka a cikin ta kasar Syria kasar Sham da Palestine kasashe ne masu albarka da nassin alkur'ani dan haka mu yawaita addu'a a gare su kan Allah madaukakin sarki ya amintar da su ya kuma yi musu maganin masu neman kawo fitina a tsakankaninsu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين آمين.
والأئمة المهديين آمين.
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي آمين.
وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين Amin.
وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين آمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين.
وأذل الشرك والمشركين آمين.
ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين آمين.
اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين آمين.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين.
والمسلمين والمسلمات آمين.
الأحياء منهم والأموات آمين.
اللهم فرج هم المهمومين آمين.
ونفس كرب المكروبين آمين.
واقض الدين عن المدينين آمين.
واشف مرضانا ومرضى المسلمين آمين.
اللهم آمنا في أوطاننا آمين.
وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا آمين.
اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد آمين.
برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.
اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في فلسطين آمين.
اللهم اجمع كلمة المسلمين في الشام على الحق آمين.
يا رب العالمين آمين.
اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين آمين.
اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم آمين.
اللهم اجعل لهم من كل فن من كل هم فرجا آمين.
ومن كل ضيق مخرجا آمين.
ومن كل بلاء عافية آمين.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يا